بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun ta'alim wa ta'alim tariqat ta'allum wanda za mu tashi fasli na takwas fasli fi waqtin tahsil a zama na biyu a wannan rana ta biyu kuma a daidai wannan lokaci da malam jami'ar yake hasa karatun a facebook da kuma youtube allah subhanahu wa ta'ala ya dace da malam yake fasul fasul da ya zo ya rabe wani karatu fi waqt tahsil a lokacin da ake samun karatu lokacin a tahsil samun lokacin da ake samun karatu kila aka ce waqt ta'allumi lokacin karatu min al-mahdi ila al-lahdi tun sun margoyo har zuwa cikin kabari mutum ya zama to yana neman yana yana karatu wa afdalul awqati mafificin lokaci sharhu shababi kurciyar samari mafi fificin lokacin da ya kamata mutum ya dage ya karatu shi ne lokacin da yake cikin lokacin kurciyarsa wa waqtu sahri da kuma goshin fitowa alfijiri goshin fitowa alfijiri shi ne waqtu sahri kafin kitowar alfijiri wa yanbaghi li talibil ilmi ma yatiya wa ma bayna al-isha'aini da kuma abin da ke tsakanin sallar magriba da isha ma'ana ina lokacin da ya kamata mutum ya mida ma karatu lokacin da yake da kuciya da kuma lokacin da alfijin yake goshin da fitowa da tsakanin magariba da kuma da nisha wa yan bari ɗalibin ilmi ya kamata ga ɗalibin ilmi a yi mustaɗin a jami'a a wakati ya nutsar da istirafin nutsarwa ya nutsar da gaba ɗaya lokacinsa فإذا مل من علم يشتغل بعلم آخر إذا يجزي مل شيء جزيع فإذا مل من علم إذا يجزي كراتون بيكي وأنا فن العلم يشتغل بعلم آخر سيكون يشتغل وأنا علم لمن مثال سيكون كراتون حديثي سيكون كذكاريش وأنا رسول الله سيكون أجي حديث كالرقوسية kana sirar sai kaga ki sai ka dogo ka aje ka dogo wato fiqh ka dinga yin hadisi da ka tare karatu mai ilmi yawa wa kana abu wa kana ibn abbas radiyallahu anhu ibn abbas Allah ya kara masa yarda ya kasance idza malla min ilmi kalam idan ya kosa ya gashi da karatu ilmi kalam wannan shine ya zama to falsafa a yanzu ya kulu sai ce hatu diwani shi'ri ku kawo min kundin waka diwani shi'ri kundi na waka ba irin waka ta zamani na ba irin da ka san mai ta'almi yana kawo waki a cikin littafin sa da kana muhammad bin hasan muhammad bin hasan ya kasance la ya namu laila ba ya kun ba ya gaci da dare shi gaba ɗayan daren sa ba ya kwana wa kana yada'u indahu da fatira ya kasance yana aji takardu suna da fatar ko ce da tabbai wa kana idza malla min nau'in yanzuru fi nau'in akhar ya kasance idan ya gaci karatun da yake na nau'i wani nau'i sai ya aje kuma wani karatu da bai haka yake dai faslun fi shafaqati wan nasiha fasli da yazo ne bayani a cikin rantsai ash-shafaqa tausayi wan nasiha da kuma nasiha tunatarwa ينبغي أن يكون صاحب العلم يا كما طالب العلم يكسر مشفقا من توسي كتل منتو من جراء من كوش الأداء كتل منتو من توسي ناصحا من نسيها غير حاسد بني حسدا كتل منتو كان كراتو كان حاسي كان حسدا ولي فالحسد يضره مع الاتحاسد أنا تنكروا ولا يقوم بعد أمفاني shi yasa ba suke cewa wani daga cikin malamai ke cewa ma ra'aytu zaliman ashba bi mazlum min al-hasi yace ba taba ganin mutum da yake azzalimi ba amma in ka tsaya kan lura ka ga kamar shi aka zalunta kuma mai hasana ba taba ganin mutum da azzalimi ba ne a karan kansa amma kuma yana kawa da wanda aka zalunta karar wanda yake yin hasana ثم ليس وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمة الله رحمه الله يقول إن من المؤلم يكون عالما يتسمى إن ابن المعلم للي تنقص مالك يكون عالما زي ما أنتم مالك هي دليل لأن المعلم يريد أن يكون تلاميذه علماء saboda shi malam yana son ɗaliban su zamanto malamai to tun da baya yi musu ƙefar su zamanto malamai to shi ma ɗan ɗansa sai zamanto malami fa bi baraka iqalihi da dalilin wato tabbacin sa da kuma اعتقاد قدر قدر كأزوجش تساوي يرسى واشتقته لكم توصيلسا يكون ابنه عالم الناس في تمام وكان يحكى يا كسنتين أنبتوا أن الصدر أن الصدر الأجل الصدر شيء جابورة الصدر جابورة أن الصدر الأجل شيء جابورة والجرمة برهان الأئمة sunan shi ne ko rahimahullah Allah ya cikinsa ja'ala waqt as-sabaq libnayki as-sadr ash-shahid husan ad-din wa sadr as-sa'id tajuddin ya sanya wa ƴaƴansa guda biyu waqt as-sabaq lokacin fara karatun su wani wani ne ɗiyansa sunan ɗiyansa kenan as-sadr ash-shahid husan ad-din wa sadr as-sa'id tajuddin Allah ya cikinsu to waqt as-sakhawati al-kubra lokacin da watan hanti mai hanti ya gabato ɗaguwar hanti lokacin da tsara hanti ya gabato lokacin da kisan ya faru biyarsa karatu kadidu tun su ba in ake sallah karatu ake yi amma baya wa biyarsa karatu sai hanti hanti ya ɗago lokacin yake musu karatu musamman kun gane ba ko jayi ba da jami'in asba'i bayan an kare kowane karatu bayan duk karatu da ake yi sai an kare karatu sai yawan iyansa karatu wa kana iyan sun kasance su biyu kula da suna cewa tabi'atuna ta killu wa tamullu suka ce baba mu muna gajiyawa ko muna kusawa ta killu muna gajiyawa wa tamullu kuka ce kan kasawa mun kasa kuma mun kusa fi zalika alwaqt a wannan lokaci a ce kowa zai zo a mai karatu mu ba wannan karatu sai kowa ya watsi ba sai kuma bai ba abin da suke kore shi shi kenan takillu wanda mullu fi zalika alwaqt mu dabi'ar mu na cikin yanayin mu bai iya muna da mun kasa da karatu ba mu iya karatu ko mun kosa da mai karatu a wannan lokaci fa qala abuhuma sai baban ya ce wa su innal ghuraba lalle baki al ghuraba jam'u gharib baki wa auladul kibari kamar iya manyan mutane ya aduna ne min afdari ardi suna zo daga sasannin kasa daga ko ina baki da iya manya suna zo ne fala budda min an uqaddima asbaqahum ittiba'u kawa ya kamata in fara gabatar musu da karatu فببركة شفقته تفوق ابناه على أكثر فقهاء أهل الأرض dalilin albarkar tausayin da yake wa wa'incan mutanen tafawwaka ibnahu ƴaƴansa guda biyu suka suka haye sama ala akthari suka zance akan mafiya yawan malaman fiqh kasar kasar baki daya a wannan zamani mafu dalilin tausayin da yake wa mutanen suke rawa karatu gunsa to da wannan Allah ya sanya albarka a cikin tausayi sai iyan sannan guda biyu tafawwaka bina'u ala aktsari fuqaha an ahli al-ardi iyan suka suka wato hauhawa suka suka girmama suka shahara akan dukkanin malaman fiqh wannan garin fi zalika al-asri a wannan zamanin fil fiqh a bangaren fiqh ba wanda ya kai gare shi wa yanbaghi an la yunazi ahadan bai kamata da ya kamata da dalibin ilimi Allah yunazi ahadan kada yi zariya da wani bai kamata a samu dalibin ilimi yana zariya ba wala yukhasimu kun qad ya wada da shi da annahu tadyiqul awqat wa wannan zariya da wada ba ta lokaci ne dalibin ilimi ila wannan malamin na magabatan su wanda suka rayuwa akwai wani malamin da shi in ka zo waje ba kawai littafi yake muka maka ko ya muka maka gamba ka gyara masa alƙalin saboda rubutu tsabar bai son yi asarar lokaci ne shiga dus sai ya bada shi littafi ya karanta in daidai shi suna cikin dus nan yana karatu dai da fa'idar su wasu kuma fa'idar ba su suna ganin kawai lokaci abin da ya kamata a sarrafa shi a wajen a wajen karatu malikin ila ila aka ce al-mufsiru sayyidu zabi ihsanihi an ce mai kyautatawa da sanu za a kyautata masa hanyar kyautatawarsa mai kyautatawa za a kyautata masa ta hanyar kyautata wannan ba ba a cikin wani aya cikin ra'ibo hal ya za mu ihsan illa ihsan sakamakon wanda ya kyautata shi ma a kyautata masa sai ce wal musii wanda yake munanawa satakfihi musawatihi tasannu waton munana wanda yake yi za ta tsarar da shi za ta lalatar da shi za ta damu a kansa shi ne malam ba su ke cewa in za ka gina ranar mugunta ka gina karami ko saboda tana iya kasancewa ka fada a ciki to wanda yake nuna nawa to kuma munin abin yana dawowa a kansa ne wala yuhibbul makru su'i illa usayyi illa bi ahlihi kamar da Allah ya faɗa Aisha da Sheikhul Imam babban malami ya mana wake al-Imam jagora rukunin Islam rukunin Musulunci Muhammad bin Abi Bakar Muhammad dan Abi Bakar al-Ma'ruf al-Ma'ruf wanda aka sani bi Imam al-Khawahir zadahu zadahu al-Mufti rahimahullah wanda aka sani da al-Imam al-Khawahir زاده المفتي واللي لم تجوزه ما صدوا رحمه الله الله يجزاه قال يكتوى عن شر سلطان الشريعة سلطان سلف الشريعة يا من واجه ويا من واجه يوسف الحمداني بأكثر يوسف الحمداني رحمه الله تعالى الله يجزاه يجزي ولا تجزي الإنسان على سوء فعله تلك ساعة وقتل على سوء فعله أكن تلك أبنون الأجل ya aikata kada wa mutum sakamako a kan abin da ya aikata na mummuna sayakfihi ma fihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu eh abin da yake cikin sa zai samar da shi da kuma abin da yake aikatawa kada da mu da mai da masa martani idan mutum fa abin da fihi ahsan inda Allah ko fa idan da ne bayyana ka bayyana hu adawatu ka annahu waliyyun hamid da wanda wanda ya muna na maka to kar ka damu da muna na masa kar ka damu da mega masa ranci a'a eh ka bar sarar da zai dawo a kansa shi ne abin da ma da yake shi shi wa illa aka ce man arada duk wanda yake ne an murhima an fa'aduhi ya tunzantar da hancin makiyinsa ya tunzantar da hancin makiyinsa fari yukallin hada shi'ra to ya neme da wannan waƙen wani waƙe ne ga shi nan wa on shi tuma ne ce an ce ni kai an rera da waƙa ma'ana ya tabbatar nan ya aikata shi ne a asibiti ba ya faɗa ba ka tabbatar da wani in shi da an tarfa a duk wani rahiman idan kana son ka haɗu abokin ka warwas idan kana son ka haɗu da abokin ka rahiman wanda yake warwas wanda ya faɗi wanda kai nasara a kansa wa tabtuluhu ghammun sannan kuma bakin ciki ya kashe shi wa tahriquhu zama sannan kuma takeici ya kone shi in har tana son makiyinka ka ganshi warwas sannan kuma bakin ciki da damuwa su kashe ta sannan kuma takeici ya kone sa fahimul ula to kai kokari ka nemi cikin duka da kake da ka yi kokari ka nemi daukaka a rayuwa ina ba ta kuma ita وازدد من العلم ثم كقارة أبدا بعلم كقارة علم تو مجيئنك زيت باك زيت زيت زيت da an ce kai ne kai kana sai kawai tana ta tashi cikin zuciya zuciya na kuna kafin a jima kawai to sai ta banza da kariya kama shi shi mutu kuma shi lahira ya shaka shi Allah ya sauke ya ce innahu min izdadi ilmin ya ce kaga saboda ƙaruwar ilimi ko ta dalilin ƙaruwar ilimi za da hasibu gaba ya ce wanda ke maka hasada ta kai da kuɗin ciki ke ƙaruwa in kana ƙara karatu shi kana ƙara sama lokacin duk wanda ke ƙyamar da ke maka hasada to shi kuma damuwarsa ke ƙaruwa mafu bayyana وعليك أن تشتغل بمصالح نفسك ما يستوياك وما تتداول عنك هكذا هو القوة هكذا عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا اهتديتم كذا هو الكلمة إيه معناه كجأنا فارق تجارة الوقت بل كلل وأن وأن تداول كلمة كنا عليه وسيك دين من ناكلي la bi qahri aduwi ka kaka dibi wato gadin bayan abokin abokin kamar qahar shi ne gadin bayan abokin kaka damu da gadin sai ka ga bayan abokin ka a'a ka damu da naka laifi kana gyarawa to gyaran naka laifin shi zai sanya abokin ka shi halaka ka sama ko ya halaka abokin adawa ka fa idza kunta bi masalih nafsika idan ka tsayi akan gyara rayuwarka تضمن ذلك قهر عدوك wannan ya kunshi halakar ganin bayan abokin a abokin adawa duk lokacin da ka tsaye kana mai gyara rayuwarka to wannan gyara rayuwar ke naka yake sanya abokin adawarka ya kaskanta kuma daga bayansa wa iyaka ma'ana kuma ka shirka wal mu'adata da kuma kiyayya كشركة الإيلية المعادة كشركة بالإيلية فإنها تفضبك هذه الإيلية تنا حلك التكي تفضى تنا لا لا تدمت تنا رام الدمت وتضيء أوقاتك وتنا باتها مكانك وعليك بالتحمل كوي أطريق تنهاب لك تنمو تنمي جوري الأمر على الرواء لا سيما من السفهاء musamman ma idan abun shirin ya fito daga wawaye musamman idan wanda ya maka sharhin wawo mutum jahili ne matsayin ka na malami sai jahili ya zage ka sai ka sai ka kau da kai a kansa idan jaki ya halbe ka kace sai ka rawa ka ce da shi waye jaki ka fi shi zama jaki ko to haka idan wawa ya biya wa magana to kai su da kau da kai a kansa wannan ya fi ta haka masu dare ina ba su kan fahimci ko da abokin hukuma ko ke faɗa da shi in dai zai baka abu ka ɓata rai to ina jin abin zai fi ɗan kuna masa rai malama ko ba ka bane Allah ya dace da قال عيسى ابن مريم صلوات الله وعلى نبينا وعليه النبي عيسى أن مريم أن يقال مسا إذا لا ينسى الله سبحانه أكس لكم النبي ينا شيوا احتملوا من السفيه واحدة كجوري كجوري abun takaici da abun abun bacin rai daga mutum wanda yake ma'aukata wanda yake wawa abu guda da wawa zai maka jure shi kai tarba ko ashara don ku samu ku ribaci ababen guda goma ababen guda goma wanda suke da farai ko unshi maliki kuma an rera mai waka ne ba a ba aka ce na wasu malamai ne me ya aka ce بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أرى خير ختان وقالي malaiti balantun nasa na jarari mutane na gwada mutane na yi kwansutekin mutane karnar ba da karnin zamani bayan zamani lokaci bayan lokaci falam an zaira kasalin wakalin ban gaba cikin mutane kawai na guda su nan kawai mutanen bayan khatal wa qalil khatal shine mutum mai fadin rai lokacin mai jiji da kai shine khatal mutum mai jiji da kai kawai da rabbi mutane suka zargar gani mutane masu jiji da kai ne wa qali da kuma masu fushi wa qali masu fushi walan ara kan qutubi ashaddu waqa'an kuma ban taba gani ba a cikin wahalhalu al-khutub wahalhalu ban taba gani ba a cikin wahalhalu ashadda waqa'an wahala wadda take yawan abuwa wahala wadda take yawan abuwa wa as'aba kuma wani tsanani in ta zo mutum min mu'adatul rijali kamar ka dinga gaba da bayan Allah na dantattu ba sa hukun bai ta ba walam ara fil hukun duk cikin wahalar duniya gaba daya ban taba gani ba a shatta wa'ad wahala take yawan abuwa wa as'ab kuma take da tsanani in ta aka zare mutum da ita to an zare shi wahala ne girma min mu'adatul rijali kamar gaba da mazajen da Allah ya zaba yace wa zuktu marara da ashiya'i kurran yace na dandani na dandani marara shi ne ɗaci ya ka ce abin murgun abin mai ɗaci na ba ta fahimta ya ce wa zubtu marara da ashiya na na ɗanɗani ɗacin ababe baki ɗaya turban aini ma'ana jami'an baki ɗaya na ɗanɗani ɗacin ababe baki ɗaya fama shi'in a marmamin su'ali ban taɓa ganin abu mai ɗacin tambaya ba ban taɓa ganin abu mai ɗacin tambaya ba masa kuma ban ci wannan ba mun gane wawo wa malaka cewa wa iyyaka an tanzura sharra lil mu'minina ka shaida ka kai da sharri wa mu'minai kar ka dinga wa mutane da kan sharri fa innahu mumshidul adawata kaga mutan sharri shine abun da ke kugo da adawa munshi shi da wanda ke kugo da adawa ولا يحل لذلك ما يحدث هذا ولا لقوله عليه السلام سوى فدر من زعم لك سوى ظنوا بالمؤمنين خيرا ومتى نزل الخير mun shi ko kace uba ko kace tushen adawa tushe na adawa maliki cewa wa inna ma yashau dalika al-muhubbu niyya sabidi shelalan zato yana yana yana samun tushe ne daga mummunar hubutun niyya mummunan niyya wasu wasu sarira asarira da kuma mummunar abin da ke cikin zuciyar mutum na sirri kama kala abu tayyib kamar da abu tayyib ke cewa idza sa'a fi'lul mar'i sa'atu zunuhu idan dabi'ar mutum ta munana to zaton sa ba sai ya munana idan mutum ya zama mutum mai lalata dabi'a sai ya dinga tsammanin yadda yake da lalata dabi'a haka kowa yake da wani lalata dabi'a masu kun kuma ne idan mutum na idza sa'a fi'lul mar'i sa'atu zunuhu idan mutum aikinsa ya munana yake aiki mummuna to sai ya dinga tsammanin ma kowa mummuna aiki yake aikatawa da duk ala sabi misali misali irin mata da suke zaune da mace abokanan juna a gida suna zaune a matsayin matan miji mutum guda ran wani ke da misalin wani malamin muna karatun ta alimi ke ba mu wannan misalin da ce suna yara suka ji ji wasu mata na faɗa wani tsoho yana faɗan sa faɗa sai ke bashi labarin abin da ya faru ya ce wasu mata guda biyu ke faɗa sai guda take ce mu guda don haka kake son yawon mutane magani cikin abinci ta aikin kini a wannan aikin kini idan sa'a fi'lul mar'i sa'at zuhuru in mutum na lalan aiki sai zama da kowa ma ta yi وصدق ما يعتاد ما يعتاده من التوهم من التوهم سيكون يكسك أبندا يسابع شيء أبندا يكي أكتاوى وتن التهم لكم التوهم التوهم شيء إيموة أبندا إيموة شيء إيموة شيء التوهم وعاد محبيه سيكي هي لمصر ينصر وعاد محبيه sai soyayya da masoyansa bi kauli udadihi ta dalilin fadar makiyarsa sai makiyinka ya haɗa da tsayayya da masoyinka sai ka so a waye gari kana son wanda yake makiyinka kake wanda yake masoyinka wa asbaha sai ya waye gari fi lailin a cikin dare min ash-shakki mudnimi a cikin shakka yana mai cikin shakka cikin dubai to wallahi kaga sharri a maganar adamu sun samu faɗa da juna kuma kuna masu mai juna wa adamu ibni sai ya faɗa sai ya ki a masoyansa bi qawli an qudati da shakka da faɗar abokanan gabarsa wa asbaha fi laylin min shakki mulmin sai ya waye gari a cikin dare cikin shakka kuma cikin watan duhun dare wa unshittu ma ya ce an rera ne wata waka da ba aka ce da sauran kuma wasu malamai ne da naha aka ce ta naha an qabihi wa la tarubbuhu kan nisanci mummunan abu lalan abu wa la tarubbuhu kar ka mere da shi kar ka mere mutum lalan abu idan ya yi maka wa man awlau wa man awlaitahu hasan fadluhu duk wanda ka jibintar da shi kyakkyawan abu to ka kara masa duk wanda ka jibintar da shi kyakkyawan abu ka ƙara masa shi mali ke cewa ke satuffa min aduka kulla kaidin to za a kare ka za a magance maka kowane kaidi kowane makici daga abokin adawarka idza kana al'adu idza kana al'adu fala takifu idan abokin adawar ka yi maka makici kai kulla masa idan abokin adawar ka ya kulla maka makici malaka kai kai kulla masa makici وأرشدت للشيخ العليم أبي الفتح البستي رحمه الله أرمير الواقع أكتتاء الشيخ العليم تي بابا الفتح البستي الله يتكنسى ذو العقل ذو العقل لا يسلم لا يسلم من جاهل ما أبوتي هنكلي بايا كوتا daga sharrin jahili ma'ana mutum ne mutum wanda Allah ya yi wa ni'ima wanda Allah ya yi wa ni'ima baya kuta daga shirin abokin adawarsa in dai Allah ya maka ni'ima kuma ka ɗan adawa to ba yadda za a yi ka kuta daga wannan shirin na ɗan adawa ya sumuhu zulman wa itinada ya sumuhu zai jasa zai jasa nan zai ɗanɗana masa afon zai ɗanɗana masa zulman zalunci wa inanin da kuma bijirewa ko kuma azaba zai ɗanɗana masa zalunci da azaba da ma bijirewa don wuya ke sa mutum ya yi ya bijire ko wuya ita ke sanya mutum ya bijire falyaktabir ya ce to falyaktabir salma an harbihi kai mutum mai hankali fa sai kokarin ka zaɓi zaman lafiya akan yakar abokin adawarka ka zauna lafiya da abokin adawar da kake barci wal yaltazim bil insafi insafa saka kuma kalabinci shuru cikin abokan gaba iya kasu in dai kana tare da abokan adawa to kama bakin ka kama shuru domin shi makiyin ka aka ce ko cikin ruwa kai tafiya zai ce ka tada masa kura faslun fil istifadati faslun zai karantar da mu abin da ya shafi fa'idantuwa a cikin karatu wa ينبغي يا كماتا أن يكون طالب العلم طالب العلم يتسجل مستفيدا من وفائدة في كل وقت أكون لوكتي حتى يحصل له الفضل هل يسامو أوكتا أتجوسا وطريق الاستفادة ما ليس هذا حينا سامو فائدة أن يكون معه في كل وقت محضرة يزمنت أقود يوشي أزمنت أقود تدوها كسن تدوها yanzu an bar aiki da tattawa ɗin ƙalla masu makarantun nan da ake na gaddawa ana aiki da duk ko to ɗalibin ilimi ya kamata duk inda kike to a samu da a same ki da ni da biyu hatta yaktubu ma yasma'u min al-fawaid saboda ka rubuta abin da ka ji na fa'ilin bi abin da ka karu da shi baka sani ba sai ka ji sai ka rubuta fa kad kita hakikan malamai sun riga sun faɗa suka ce man hafiza nan ma ce ma hafiza farra duk abin da ka tsaya ka rike cikin kanka to gudu yake yi amma wa ma ka taba wa ma ka taba shay'an qarra kuma duk wa man ka taba shay'an qarra eh man hafiza farra duk wanda ya haddace abu abin yana saurin gushewa yana saurin mance shi ya gudu ya bada wa man kataba shi a ko duk wanda ya rubuta wata fa'ida wani abu to karra sai ya tabbata gare ka ko ka mance sai ka tuno ai ka rubuta a cikin shi sa turawa haka kai yadda ba su gare su duk da shi hankali su sai dinga rubutawa wakila aka ce al'ilmi ma yu'khadhu min afwahir rijal abinda ake cewa ilmi shi abinda kake am kake doka kake bidawa daga bakunan mazaje abinda mazaje suke faɗa da ita wanda ke rubutawa shi ne ilmi li'annahu yahdazuna ahsana ma yasma'un domin su suna kiyaye abin mafi kyawun abin da suke ji wa yaquluna suna cewa ahsana ma yahfazuna kuma suna faɗar abin da suke mafi kyawun abin da suka haddace ma'ana suna faɗar mafi kyawun abin da suka suke ji sannan kuma suna faɗar kyawun abin da suka suka haddace wa sami'tu shaykh al-imam al-adib al-ustad zain al-islami al-ma'ruf bil adib al-mukhtar yaqulu قال هلال بن يسار لا بن يسار ياتي رايت النبي صلى الله عليه وسلم اجناب شو الله تعالى الله يقارى مسلشي يقارى مسكرامة يقول لنا سوى لأصحابه يتحفظ شيئا وأنا أبو من العلم العلم والحكمة الحكمة فقلت سيدي يا رسول الله يا أمين الله ما قلت له ميكة شيء بالحكمة فقال لي سأل من هل معك محضر شو أقلت هنا درجة فقلت ما معي محضر نسوى قال ما بتعود أسألك من أدرك فقال يا هلال يا في هلال لا تفارق المحبرة فدينا فدينا ربوان أبو الوجود فإن الخير فيها إن تلك من الخير من أسكنت وفي أهلها ولا سكن ما أبو تولى أبو الوجود إلى يوم القيامة حرزوها رانا تاشر القيامة ووصى الصدر الشهيد حسام الدين ابنه شمس الدين الصدر الشهيد حسام الدين يا وأنسى وسيع وعيد أنسى شمس الدين لا يكرر شمس الدين أن يحفظ كل شيء كل يوم شيئا يسيرا كل يحدث ولا أبو مسيئين يوم أنسى كل يسامون أمور بتنصوص بالأوائل العشر من العلم العلمي والحكمة لكم هكمة فإنه عن قريب يتتابع قلنا أبنى في هذا الجوع وترانا أخوانا أتاشي يكون كثيرا زي كسنتي أولي يوعى واشترى عصام بن يوسف أسامة بن يوسف يا سيا قال من الكلمي بدينار بدينار ليكتب ما سمعه في الحال don ya rubuta shi zai ya rubuta abin da yake ji a lokacin da yake rayuwa dinari kuɗi ne mai dirbin yawa sai sai kalami da dinari ɗaya don ya rubuta duk abin da yake ji falkon kasiru ya ce shekaru rayuwa ta ɗaitacciya ce da wal ilmu kasiru amma kuma ilimi abin ne wanda yake da yake da yawa fa yan bari da haka ya kamata Allah ya bayyana a aukata الأوقات والساعات كده يبقى تلوكتا وتم لوكتا سركما من توتنسا زامن سباكيا ويغتنم الليالي كما يقو قري يريبكي وتدري والخلوات كما كديت ليس كده كده خلوات وشنا ممكن كديتا to ka samu ka fa'ilantu lokacin da duk kowa ya kwanta tun ajiyar to sai ta muraja an yahya bin mu'az razi an abu qala ya cewa al-layl tawil dare mai tsawo ne fala tuqassiru bi manamika kada ka taƙi tashi da kwanan ka kada da mutu kawai kai kwana ne dan kadan da kake tashi dare wannan haru mubiqun yace kaga wuni mai shuɗewa ne fala tu kaddiru bi asamika kad ka lalata shi da zunubanka wa yamma ya kamata an ya sani ma a shiyuka ya fa'idantu da malamai ya ya sani ya fa'idantu ya amfani da malamai ya amfani da malamai wa ya safi da yin kuma ya fa'idantu daga wajen su malaman wa ya sa kullu ma za ka yi ma ya ce kake wani karatu na girma ba kowane abu ba ne yake wucewa kuma a sake samun sa mafo wani sa kullu ma ba ta yi ba duk abin da ya wuce ba ki ake riskarsa kana iya ta abun na hannu ka kan sake da shi sai in ya wuce ka kai suka gane cewa abu yana da tsada kama qala kamar da ustaduna shekul islam yake cewa kan min shekhin kabirin adraktuhu yace malami nawa ne mai girma manya manyan malamai nawa ne masu girma da ni na iske su suna raye a duniya wa mastakhbartuhu alhali kuma ban je ne karatu wajen su ba sai da su mutum daga hagu a shi ya kamata a ce na yi karatu wajen wani na ɗauki ilimin wani na samu kaza wajen wani wa a ƙuru sai nake cewa ala hada akan wannan alfotin mun shi a hadar bait watan kuncewa shine sirar shine tushen faɗin wannan zancen wannan baitin da aka ce lahibi ala kuti ala kuti tala'i lahafa ما كل ما فات ويفنى يلقى yace ya nufi cetona yace cetona akan abun da alafutin talaki akan sakaci na barin abun da nake da shi sun ce cetona ba sa kuma ba cetona akan barin kunce wasu kuncewar abin da nake da shi ya kunce ne lafan ina karce tona ma kullu ma fata ba dukkanin abin da ya kunce ba ne wa yabla kuma ya tafi yulqa kuma ake sake haduwa da shi a gaba ba duk abin da ya kunce ba ne ake samun shi a rayuwa qala ali karramallahu wajha ali Allah ya tsara masa yarda yace idza kunta fi amrin fa kun fihi in ko ka shiga cikin abu to shiga da gangadar ka yi shi da gaske ka sa wasa a ciki وكفى بالإعراض عن العلم حزيا يا إساء إذا مرت ولا تنسي وخسارة لكم خسارة بالإعراض عن علم الله أكن كونك من علم الله سبحانه وتعالى يا إساء ولا تنسي من الشيء لكم خسارة لكم يوم da duk mutum da ya kau da kai na ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wasta'in billahi ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala minhu daga gare shi akan karka kau da kai da wani ilimin Allah lailan wani harin dare da rana wala budda da talibul ilmi ba makawa ga dalibin ilimi in tahammul mashaqqati dole sai ya mutu wahalhalu wal mazalla da kuma kaskanci fi talabul ilmi a wajen neman ilimi wa tamalluk kaga nasiya da lallashi fi talibin mazmun abun zargi ce ba a so mutum da naci wa da naci a kan abu inda ba cikin neman illa da talibin ilmi inda ba cikin neman ilmi bane fa inna hu la budda min tamalludi ba ba da wajen neman ilmi sai mutum yayi lallashi yayi magiya da ustazi wa malami wa shurakai da kuma abokanan karatu wa ghairihim da ma wani su lil istifada idan mutum ya fa'idantu min daga wajen su idan kana son abu na wajen mutum dole sai ka haƙura kai mai magiya ko sannan ka samu wannan abu kila aka ce al-isu al-ilmu shi ilimi izzun watan dokaka ce la zulla babu kasance a cikin sa ilimi ɗaukaka ce da babu kasance a cikinsa idan kaga mutum da ilimi ya kaskanta shi ne ya kaskantar da kansa amma ba yadda ma'ani Allah ya baka ilimi kuma ka ka kaskanta a rayuwa wala yudraku illa bi dhullahi sabihi kuma ba a samu ilimin illa bi dhullin sai da kaskancin da la izzati babu wata dokta a cikinsa ba a samun ilimi sai da kaskancin da babu dokta a cikinsa sai ka kaskanta ka wahala an gina maka da hankalinsa da kuma ka samu ilimin amma in ka samu fa shi ke kuma ka samu duka ta har abada wa qala al-qa'il bi yana cewa aran nafs ay aranaka nafsan tashtahi an ta'izzuha ni fa ina gani laka nafsan kana da wata irin rayuwa tashtahi da kake kauna an ta'izzaha ka girmama ta ka dauka ta ina ganin ka kana ina gani kana da rayuwa mai son a imanta ta a darajar ta lasta ta dalil izzu فلست بناء العزة حتى تقتل لها تصيبه بذاك سابقك أرايوا بذاك سابق دوكك بأرايوا حتى تزلها حسيك أستك برايوا باك سابق دوكك سأمي إيه سأوها النعيم لا يدرك بالنعيم ما ذلك سوى فصل في الورع في حالة التعلم fasali da ya zai bayani akan watan al'alwar tsantsi gudun duniya a lokacin da ake yin karatu rawa ba sashen malamai sun rawaito bi hadal bayani akan wannan a cikin wannan bayani an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi Allah yana cewa man lam yatawarra fi fi ta'allumihi duk da malamai sun ce wannan hadisin akwai magana a kansa duk wanda bai kaskantar da kansa ba bai yi tsantseni ba a cikin neman iliminsa idan mutum bai sa tsantseni ba a cikin neman iliminsa in talahu Allah ta'ala Allah zai jarrabe shi bi ahadi salasa da ashiya da ababe guda uku duk wanda bai sa tsantseni ba a cikin karatu to Allah zai jarrabe shi da ababe guda uku in ma an yi mita hudu shababi abu na farin ko dai Allah ya kashe sa cikin kurciyarsa yana saurayi sa Allah ya kashe sa tun da kai kowa ba sai Allah ya rukushe shi aw muqibuhu fil rasatiqi ko kuma Allah ya je ba shi zama cikin kauye da kuma can kauye daga shi sai shanu da tumaki ba wanda ya san sa أو يقتديه بخدمة السلطان وكم الله يتميز يزمته من خدمة الشوكة بعد سنتين سنة أنا فاد سنتين كوشي داشنا سنة يا سيارة غاسل نجي duk wanda bai sa ta rufe ne wata cikin karatu malaci wanda shi zai biyo bayan da nisa amma amma ka da bani da ilimi duk inda ɗalibin ilimi ya kasance a duk lokacin da kasance arwa mafi tsantseni كان علمه أنفع تؤلف سكين من سكين خلشي وما في أنفاني والتعلم له أيسر كما نيمن كراتم ما ذكر ما في سوكي دريسا وفوائده أكثر كما يسال فائده لما سكين الدنيا وآيوا ومن ومن الورد الكامل ما يسمى لك سكين سنسيني cikakken tsantsanin an yi ta harraza an shabai ya yi kokari ya hada kansa ya kiyaye akan cin abinci da koshi mutum ya cikce yana ɗaya ɗaya tab wa kasaratin nau da kuma yawan barci ba a san ɗalibin ilimi da yawan barci wa kasaratin kalami da yawan cikin kutuca fi ma la ya ta'u cikin abin da baya da amfani wa an yi ta harraza an akali ba'a su kuma ya kiyaye kansa game cin abincin kasuwa ba a san ɗalibin ilimi na cin abincin saman kifi wannan azabu na su ne azabu azabu na su ne na go duk da wanda ba suka suka zo fasa suka ci abincin tasha to ba a san ɗalibi a kansa cikin tasha na cin abinci a zamanin bayan wani irin shekarun da suka wuce na su wani da alimi idan ma mutum na ci saman kifi ba a ba shi ko aure ba a ba saboda sun ce kan aure ma ba a ba balantana a kaɗi hadisi ka goma ga wani hadisi in mutum zai samu hanya ba a karɓar hadisi shi da zan ciye kansa ba da yake ya kamata ɗalibin ilimi ya tare kansa da ci a cinni abincin kasuwa in amkana in ji hakan zai yi ya anna ta'ama suki saboda abincin kasuwa a karɓar da najasa yana kusa da najasa ba ka sanya aka ya aka haɗa ba sanya ba wal khiyana da kuma ha'inci ba a kayan kayan ne kayan ki malam zai mana bayani kana ganin almajirai da gasulun a hana musu kuma kai ka zuba kai ka abata suna so kuma a hana musu malam ce wa ab'adu an zikri lahi kuma shi ne mafi nisa game da ambatan Allah wa aqrabu ila al-ghafla kuma yana sa mutum ya rabu yawan rankana yana kusa da mutum ya zama tona karanne wani an absarul fuqara man tijadin saboda idanun talakawa ta kau alaihi tana suna kallon abincin wala ya nuna ala shira'in ba sa iya sayan sa almajirai na gani ba sa iya sayan wannan abincin fa ya ta'azzauna da zalika sai su azabtu da wannan fa ta zahabu barakatu sai albarka abincin ta tafi kun bai ji karatun ما شاء الله قال بكي أن حكيت أن الشيخ الإمام الجليل محمد بن الفضل رحمه الله كان يتسجل في حال تعلمه اللغة التي نيمان كراتو لا يأكل من طعام السوق باية أبو كاسوا وكان أبوه بابا سيتسجل يسكو ينا زماني في المستاق أسكن قوي ويهيئ له دعاء sai ya shirya masa abinci ubanci yana baban sai na kauye shi yana birnin wajen karatu sai baban ya shiryo abinci ya kawo waɗannan a birni wa yi dukkan ilai da yawan juma'a yana shiga musu duk ranar juma'a yake zuwa musa fara'ati baitihi ibnu fara'ati baitihi ibnu khumna suqi wa tara ya zo sai ya iske birin kasuwa an yi gurasa gurasa ta kasuwa wanda an su kasuwa ba ta gida ba aka kawo a gidan nan nasa falal kulkalin wannan ya sa wajen sai ya ɗauki gaba da shi ya yi masa magana sa'in ɗan alaihi yana da wuce da shi ko ya zama uban ya ba ɗan kwano kai ka so mana abinci ba haka ba ne kuma ana so a samu albarka daga cikin abin da ke taimakawa wannan daga cikin abin da ke taimakawa karatu ya samu tabbatuwa Allah ya dinga da wanda yake abin su ne su zama kansu na abincin wani yana taimakawa yaro ya samu kai wajen Allah da karatu malami ke cewa fa tazara ibnu husayn da sai nemi hanzari ya nemi shi uzuri ya ba sa uzuri wa qala yace masa eh tazara ya nemi afuwarsa ya nemi ya ba sa har uzurin sa wa qala yace mashtaraytu wallahi ba ni nasi sa ba walam arda bi kuma ban yarda ma da yace shi har ba yarda wannan abincin ba walakin ahdarahu shiriki sai da abokin karatu na ne ya kawo ni shi fa qala lahu abu duk da wannan baban bai ba sa ba sai yace da shi law kunta tahqatu da ka kasance kana kamewa shine tahfatu da ka kasance kana kamewa wata tawarra kuma kana da tsantsiri irin abincin kasuwan lam yashtari sharikahu ala zalika sharika ala zalika da abokin da bai da dingancin kawo ka wannan irin ba wa haka za ka haka dai suka sanke ta wannan wanda suna tsantsani da duniyar abin da ke cikin ta falin zalika saboda haka ne wufiqu lil ilmi aka dakatar da su da samun ilmi wal nashad kuma ya ilmi حتى بقي اسمهم الى يوم القيامه هل سونن سيوانزو او ان الدنيا انا كده سونن سلا سنوان او وان مالمين ووصى فقيه من صحاب الفقهاء wani wani fakiri wani masanin cikin ya yi wasiya daga cikin masu gudun duniya cikin mutane suke da fito ba ni da ilimi ne wani alimin ilimi nasiha wasiya fakari ya ce da kuma shi alaika an ta taharrar da alina gaiba in kana son ka samu albarkar karatu raba kanka da tsirin wa an nusha da kuma ka raba kanka da zama da mutum ne yawan surutu ca وقال وإن من يكثر الكلام duk wanda yake yawai da zance yake yau da surutu ya sarki ko mu yana satar rayuwar ka ne wa yubiu awqataka wa yubayyu awqataka yana bata maka da lokaci idan mutum yana dawo yana yawan zance kana sauraron shi kaga ya sata rayuwar ka da banza ko surutu ne saboda kuma ya bayar da maka da lokaci wa min al-wara'i malin shi da cikin tsantseni an yastari ba al-masajid da sun mabannatan mutane والمعاصي da masu zunubai wa ta'til da kuma su ke tsaka ababe wani jawira sulaha ya zauna da mutanen kirki in za ka zama ka zama da mutanen kirki fa inna al-mujawara ta mu'athiratu la mahalata ita kaga abokantaka zama da mutum tana tasiri akan mutum ba makawa wa an yajlisa mustaqbil al-qiblata kuma in za ka zama ka dinga fuskanta al-qibla kar ka zo ka bayyana al-qibla baya ويكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكسب زيتي إن سنة شجباء النبي صلى الله عليه وسلم أو الزمان منظر الله إن زي زونا هنا كنا زونا وإنا كلام على القبلة ويغتنم كما يجيبتي دعاء أهل الخير الدعاء متعلقين ويحترز كما يتاري فلسة عن دعاء المظلومين الدعاء والميزان التحت ina fatan mun fahimci wannan ya zamanto ya ribanci da addu'ar nagartattun mutane daga wajen mutanen farki su ma na samu addu'a to ana samu alkhairi a ciki kuma kakka yi abin da mutumin banza zai maka addu'a kuma Allah ya karba kakka yi wannan wakila an hakaito anna rajulai cewa wasu mazaje guda biyu kharaja sun fita fi talibin ilmi a cikin neman ilmi da lugurbat a wajen babunta suka yi suka kai garin da ba nasu ba wa kana shirikai da fil ilmi sun kasance abokane ne wajen neman ilmi faraja a su suka dawo ba a da su na bayan shekaru ila baladi ma zuwa garin su wa qad faqiha ahaduhuma wa lam yafqa al-akhar ai ya zama malami ne da malami sun tafi tare suka yi karatu tare amma da aka dawo gudan da ya zama malami gudan ba abin da ya karanto fata ammala fuqaha al-baladi sai malaman garin suka lura da abin da ya faru وسألوا عن حالهما سسكي بنتي سكي تنبيا عن حاله وتكرارهما ليكسكي نيني تكراتو وجلوسهما ليكسكي زما إن سنة كراتو وسنة مراجعة فأخبر سألت بعض الأبائي أكتي أن أن أن الجلوس الذي تفقه في حال التكرار kaga wanda yake zaman wanda ya nemi ya samu karatu wanda ya karatu fi halin takrar a lokacin da yake nemi da karatunsa kana mustaqbil al-qibra wal misra ya kasance yana fuskantar al-qibla wanda wanda ya zama malami in yazo zai nemi da karatunsa sai ya zauna da al-qibla yana kallon al-qibla wal misra kuma yana kallon garin da yake ciki bai bai wani gari baya a yana kallon mutanen garin kuma yana kallon wasan al-qibla والآخر شكو أنت وأنت إذا ما لبا قال مستقبل القبلة إنه كل زين والقبلة بايع ووجهه إلى غير الجسم كما تخصص سي كما ينا كون كي جميل متعلم غريب إلى ولا متعلم غريبا فاتفق العلماء سيما المسكية الجزيرية والفقهاء لكم معلوماتكم أن الفقيه أيتشي واللي wannan ɗalibin da ya zama to malami fatiha ya fahimci karatu ne ya gane karatu ne bi barka da istiqbal allati ta'dilu albarkacin kallon alqibla idh huwa sunnatu fil julus ma yace wannan sunna ne a cikin zama ta mutum zai zama ya salli alqibla illa inda darwat sai in akwai wata larura wa bi barkati du'a'il muslimin da kuma addu'ar musulmin kirki da suke masa wancan da yake kallon gare ma'ana yana da alaƙa da mutanen da ta kirki sai sai yana sanya suna masa addu'a sai samu watan wannan addu'a fa inna al-misra ma zakaya garin da ke zaune a ciki la yakhlu an ibad an da ibadi wa ahli khairi baya tsiratuwa ba a rasa mutane bayan Allah na gari da kuma bayan Allah da tattu a ciki fa zahiru abinda zai fito fili a gare mu nan anna abidan min al-ubadi da alamu cewa wanda da cikin nema Allah bauta ya masa addu'a wani bawan Allah cikin masu bautar Allah ya maka addu'a a garin da kake karatu ku suka samu albarkar karatun da kake ciki kun baita da alamu ne shi ne masa addu'a cikin dare in ya maka addu'a to wannan addu'ar Allah yana karba fa yanbaghi da talibin ilmi ya kamata da talibin ilmi Allah ya tahawala bil adab kan ya wala da ladubba ladubban karatu da ladubban rayuwa wasunan da sunnoni fa inna من تهاون بالآداب تكون ولا تدل على دبر يحرم السنن تؤدي حرم تاوسا بير سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا متنا وسط زاد في المسلم في كاركتر تسأل السنة ما بدي إيه إبا إلا ما تقوم فإنت سيما ما قلت بني ومن تهاون بالسنن متن ودي ولا تدل سنون النبي كل من الفرائض سي الله يحرم تاوسا إذا أبني كتاب الله أنسا ومن تهاون بالفرائض متن ودي يتوتك إليه حرم الآخرة أن حرمت الصلاة باقيها وينبغي يا جماعة أن يكثر الصلاة أن يكثر الصلاة يوم يصلى ويصلي صلاة خاشعين يدين يصلى صلاة مسجد الله سبحانه وتعالى فإن ذلك عون له على التحسين والتعلم بدون ولن زي في مكيش أكن سام ثلاثون لكم أن يوم إلي سام إلي من البركة ما نجيب شرك الشيخ الجليل أنكر الثاني وتواقع وأريد أن ونواكي أكتشي لما قمال مني من جرمة الزاهد من دون الدنيا الحاجي وانك الهجم نجم الدين توران الدين عمر بن محمد السلفي السلفي عمر بن محمد السلفي يجي سوى كل الأوامر والنواهي حافظة فكسر تيمي كلاه من كيا يوى عمر من الله لكم أقول الله يهلك كل الأوامر والنواهي حافظة فلما تيمي كلاه أبنت الله يؤمرتك تقوم أبنت الله يهلك وعلى الصلاة مواظبة ومحافظة kuma kasance mai kiyaye wa mai dawwama a kan sallah da kuma kiyaye ta watlub ulum ash-shar'i wajtahid wasta'in kuma ka nemi ilimin shari'a sannan kuma kai kokari kuma ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da tayyibati ta hanyar cin abincin halali shine tayyibati tasir faqihan hafida ka kasance ko mutum mai fahimta sannan ko mutum mai kiyaye karatu wasal ila haka hifza hifza hifzika raghiyan raghiban kuma ka roki ila haka ubangijinka hifza ya tsare maka hifzika haddarka ka dinga roƙon Allah ya tsare maka abin da ka haddace na karatu raghiban kana da kudayi fi fadlihi a cikin fadar Allah wallahu khairun hafiza Allah shi ne mafi alkhairin mafi abincin wanda ke kiyewa kai a rayuwa wa qala aidan rahimahullah har ne kuma ya faɗa Allah ya kika su yake cewa ati'u bida'a wa jiddu bi kokari wala taksul wala taksul bi kun kasala wa antum ila rabbikum tarji'un ku zuwa ga ubangiji ku da ku koma abu da alkiyama wala tahjahu kada ku kuskura ku yawaita yin kwana ta khiyarul wali kaga mafi zaɓen mutane mafi alkhairin mutane kalilan min al-layli ma yahtun mafi fitan mutane mafi alkhairin mutane su karfi suke yin kwana a cikin a cikin mutane ba su suka yi kwana ba wa yambari ya kamata an yi sassahi ba daftaran ya abokanci takarda ya zamanto ya rubuta takarda ala kulli halin akan kowane lokaci ne ba ya abu a kowane ne ya zamanto akwai littafi tare da kai duk inda kake in an zauna ka dinga buɗa kana muraja me ne ya ce ne ba ya abu ta yi ne binciki littafi ya karanta sa wa ina aka ce man lam yakul lahu tafsirun fi ummihi duk wanda baya da watan littafi a hannun rigarsa ummihi hannun rigarsa lan tasbut lan tasbut hikma fi qalbihi har abada ba zai hikima ba za ta tabbata a zuciyarsa ba duk wanda bai da abin blog da yanzu da yake da rubutawa to ko kuma ke karanta karatu littafin da yake karatu to ba yadda za a yi hikima ta zauna a zuciyarsa wa yabba ya kamata an yakuna fi dafafin a samu cikin littafin nasa bayazun a samu farar takarda ne ya tuba ma fihi tun ya dinga rubuta sai abin da ya tuba fihi ma sani abu min aqwa min aqwa da rijali dan ya dinga rubuta abin da yake ji daga bakin bakunan mazaje ne ya tuba dan ya rubuta fihi a cikin wannan farar takardar ma sani abu abin da ya sisa min aqwa da rijali daga bakin mazaje bakunan mazaje wa yastashaba al mahbarata ya kuma abokanci a abin rubutu in yaktuba ma yasma'u da ya rubuta abin da ya sani abin da yake saurare wa kan zakarna haƙiƙa mun riga mun ambato a baya hadisi idan bin yasa da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faslun fi ma yulidu al-hifdha ma lati fasli cikin abin da yake garin da hadda abin da ke sa mutum yayi hadda da kai da zauna a kansa malai ce wa aqwa asbabul hifz amma kaga mafi girman abu da ke taimaka wa mutum ya samu ya dinga rike karatu aljiddu kokari ko kace kwazo wal muwazaba da dagewa wa taqlidul ghaba'i da kuma kare kare kare kare da abinci mutum ya kare da abinci ma'ana ya dinga cin abinci dan kadan jin yau ya kamata ko ba a san ɗalibi ilimi ya dinga ci hanyarsa inda zai shiga kai ba da zai wallahi ko ya rike sai ya kunci wa salatun ne kuma ɗalibi ilimi ya dinga yawan tare da sallar da sallar da kuma sa mutum ya idan mutum ya yawan hadda wa qira'atul qur'ani da kuma karatun alqur'ani min asbabil hifzi na da cikin abin da ke sanya mutum ya rike karatu kila aka ce laysa shay'un ba wani abu azyad bil hifzi yake ƙara wa mutum kokari wajen hadda min qira'atul qur'ani nabra kamar mutum ya dinga karatun alƙur'ani yana kallon sai yana gobe wa qira'atul qur'ani nazar malam yace karatun alƙur'ani kana kallon qur'ani afdalu shi ne mafifici da kai karanta abin da ke cikin kana hadda ورأى شداد بن الحكيم بعد إخوانه في المنام شداد بن الحكيم يا قصة أنوس أبرتي بعد وفاته بعد رسوسة فقال سيتي أي شيء ولده أنقى وين يتأسي أبو من أنفاني تذكر العادة وزن الله قال في قراءة القرآن نصرا شيء قراءة القرآن أدبي لا تجن أبو تذكرني بكل هذا وزن الله ويقول ما تسيكتي ونسير لما نجيب أبو ذاك القراءة عند رفع الكتاب إن ذاك أقول كتاب القراءة ففي بسم الله رسول الله وسبحان الله سنتي ثبت الله والحمد لله وليا ثبت الله ولا إله إلا الله فالموت والبسيات الله والله أكبر Allah shi ne mafi girma wala haula babu dubara wala quwwata kun babu karfi illa billahi al-ali al-azim sai ga Allah wanda yake madaukaki kuma al-azim mai girma al-aziz mabwayi al-alim wanda yake masani adada kulli harfin adada kowane harfin kutiba aka rubuta a duniya wa yuktabu abadal wa yuktabu abadal adilina kuma da wanda za a rubuta har karshen abadal abadin wa dahar dahi ne da kuma shekaru masu yin shekaru nan gaba a rayuwa malam sai in za ka ɗauki littafi ka dinga faɗin wannan maganar wayan kai shi kuma yace ba da kullu maktubati bayan duk abin da ka rubuta na karatu amantu billahi al-wahid al-ahad na yi imani da Allah wanda yake shi kadai al-ahad wanda ya kadaita al-haqqi wanda yake gaskiya wahdahu la sharika la shi kadai ke baya da abokin tarayya wa kafartu kuma na kafin cewa bima siwahu duk abin da ba Allah ba ويكثر الصلاة على النبي dan kana son Allah ka dinga zama a kanka man ta zama to mai yawan salati a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu rahmatun lil alamin yo manzon Allah salati rahama ce wa talaka ko kuma shi annabi kansa ma annabi kansa akwai rahama ce wa talaka halikai qala shafi'i radiyallahu anhu imam shafi'i Allah ya kara masa yarda yake cewa shakautu ila su'i ila wakili su hizzi na kai karar na kai karar rashin fahimta hadda ta gun malami na wakili wakili sunan malamin sa ne su hizzi mummunar hadda ta in ne hadda ta zubi ina hada cewa ne kawai yanzu in karanta in yi da suke kuma sai ta warme shi ta ce aka maka Allah ko kala kayar asanin hannu da na yi karatu na zo wajen da suke kuma sai duk abin da na karanta sai in ji ya zube ne sai wani ce to farshe da ni ila tarkin ma'asi sai tsora da akan tafarki in gina sabon Allah ya ce kenan sabon Allah na sa karatun da kai yanzu fa inna al-hifdha fa inna al-hifdha fadlun min ilahi kace kaga hatta karatu ko ta falala ce bai ba shi da wajen ubangiji na wa fadlun Allah shi kuma falalar Allah la yuhda li asin Allah baya bana ta da wanda yake sabon sa wasu haka ma yin aswaki yin aswaki na sanya mutum watan ya samu karfin hadda a cikin karatu wa shurubul asli da kuma shan zuma mutum ya yi shan zuma na cikin abin da ke tsara watan hadda ya kaifin hadda wa akul kundira da kuma cin abin da ya shahi kundira wani abincin da ake da alkama wasu na ce musu na taɓa jin sunan shi da hausa na manta a da alkama ake yin shi shi ba alkaiti ba shi kawai alkaiti ba shi amma dai ba alkaiti ba ne wani nan mu da kasashen wannan ba ma shi abinci yan misir hadisa suke da wannan abinci in na tuna suna shi na muku bayani ma'asikar tare da su ma'asukari tare da sukari wa aklu ihdai a ihda wa ishra zabiba amra kulla yawmin ala riqi da kuma mutum ya samu rabib zabib rezan busasshe jar rezan busasshe ɗan ishirin da ɗaya a kullum ka dinga ci kafin ka karya yuri filhaif zama da yake yana gadar da yana gadar da hadda yana sa mutum ne sai kai fin hadda wa ya shi min kafirin amrani kuma yana warkar da ke daga mafi yawan rashin lafiya wal asqami da kuma ma watan asqam shi ma rashin lafiya ne ko mana ce wa aklu ma yuqallilu al-balgham wa aklu ma yuqallilu al-balgham da kuma